نعم باب في من الشيخ الذي جاء بهذا الورد نعم آه.
فنعم من جاء بالنار الهدى نعم والله كان الورد ان يهودا آه.
شاهد السر فضاء نوره آه.
على ذوي اللب فبان قدره آه.
وشم ريح فيه اللذيذ مم.
ومن تشم ريحه المهيب ما شاء الله نعم فصل بابنا بيو شنو باب في مدح الشيخ الذي جاء بهذا الورد babin da ke bayani ci- ko ku ke abin nan akan yaban shehin da ya zo mana da wannan wurdi a West Africa ko kun ce mu Nigeria gaba daya wane ne wanda ya zo mana da wannan wurdi a Nigeria shine fa ni'ma man ja'a min nahaw futa madalla madalla lale lale da babban shehin nan da ya zo mana daga can wuraren kasan futa akwai futa tora akwai futa jalla ko to shi futa tora ne wurin kasar mali a nan kasar su ainihin shi ne shi umarul futi kenan laulahu ba din shi ba kadal wurdu an ya futa da wannan wurdi ya kusa kubuce mana ba dan shi umarul futi ya zo Najeriya ya yada tsarikar tijaniya ba to da mun rasa tsarikar tijaniya alfarmar shehu kuma shehu islam shehu ibrahim shi kuma da ya zo shi kuma ya ɗaiɗaita ta ya ƙara yaɗa ta ko ta ko ina gaba ke da zawiyar farko nake jin da aka fara yin a Kano tana nan har yanzu tana nan a jina a zaitawa kamar mun taba zuwa da ku ko mun taba zuwa da ku ne ita ce farko zawiyar da aka fara wajiba da a cikin ta a Kano a nan zaitawa wanda alfarman zuwan shomar rufuti Allah ya kara masa yadda shomar rufuti mun sha yin dan takaitaccen bayanai a tarihinsa da daga cikin manya-manyan ainihin kamar akrabu na tsarikar tijaniya shi dan kasar mali ne bafulatani ne mujtahidi ne mujahidi ne malami sufi mutafannini sannan kuma wali tami cikakke sannan mujahidi na yaki eh domin ya yaki sosai yaki na jihadi kaman shau kaman shau suma dan fodiyo eh yanda muke tuta da shau dan fodiyo a nan to su kuma a can wuraren can su kuma shau mara sufi ne saboda jihadi da ya na takobi Allah kara masa yarda sannan ainihin yana daga cikin wanda ya yi yadda ci cewa shi ne masabul faidaci saboda wulaya da karama da futuhat da Allah ta'ala ya sa a hannunsa sanai shi muhdarimi ne na shauti jani eh muhdarimi ne na shauti jani an haife shi an haife shi janna rai amma bai ga shauti jani ba to rakan nake jin da na bi lissafin shekarunsa ina ganin kamar ya yi shekara talatin a duniya shauti jani raye amma wani dalili bai sa ya ga shoti jani ba in dai ba na manci shekarun ba ina ganin ina zaton haka ne dai ko talatin ne ya kai talatin ko bai kai talatin ba eh sha wani abu ne ko sha shida ne ko sha wani abu yana da matashi saboda haka da lokacin da ya tafi aikin hajji sai ya sadu da shehu muhammad al-ghani ɗaya daga cikin sabon shehu tijjani to duk izinunansa na komai da komai ɗariƙar tijjaniya da asara ɗin shi duka daga shehu al-ghali ya samu shehu muhammad al-ghali wanda shi kuma ɗan tasarin shehu tijjani ne kuma ɗaya daga cikin ainihin manyan manyan halifofin shehu tijjani allah ya ƙara masa yarda to wannan shine aƙalla shehu muhammad futi yana da abubuwa na ban mamaki na karamomi da alzasunan abu da yawa allah ya ƙara masa yarda mhm na'am شاهد السر فضاء نوره Mm.
على ذوي اللب فبان قدره Abshaki Zaskari ya yada wannan sirri na ɗariƙar na wurin Shehu Tijani. Fa ba a nuruhu sai hasken sirrin ɗariƙar sai ya haskaka, ya haska duniya ko ina da ko ina. Amma da ya haska duniya ya shiga ina ne ala zawul libbi. Ya haska ƙwaƙwalen masu ƙwayar hankali, ya haska ƙwaƙwalen masu hasken hankali, ya haska ƙwaƙwalen ullal babi. alladhi yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko kamar da alqur'ani yake kira to da ka fa abshabi da sir fada'a nuruhu ala zawal liddi sai hasken wurin ya haskaka akan kokwalan masu kwayar hankali fa bana qadruhu da haka sai alqadarin wurin ya bayyana shi ma alqadarin sai mu rufuti sai ya bayyana ka gane duk wanda Allah ta'ala ya masa zamana ya hore masa ya kasance shi ne zai wannan tahammulin wannan aikin shi zai yi to Allah ta'ala ya ɗaukaka alƙadarinsa da wani shi ne shi umar futi Allah ya ƙara masa yarda na'am وشم ريح فيه اللذيذ mm.
وشم ريحه muribu fashan mari haɗi bihi allabibu allabibu mai hankalin ƙwaya ba mai hankalin fanko ko ɓawo ko dusa ba fashan mari haɗibihi sai ya shaƙi daɗin ƙanshin gurbin shau tijani da haka sai karɓa zon ba tijani almuribu mai kokonto da shakka da ainihin inkarin shau tijani fa masta shan mari haku shi kuma bai shaƙi ƙanshin daɗin ƙanshin gurbin shau tijani ba da haka sai bai karɓa ba sai yana shakka yana kokonto yana ganin kaza kaza yana da lokaci ai bai da lokaci yana da kasuwa yana da ciwo yana da shago yana da kaza yana da kaza yana da kaza da haka shi ba zai iya wannan abun kullun sai an yi shi kullun sai an yi ne gonan shi za ta hana shi kafin tantin shi zai hana shi ko ba ka bane to saboda haka wannan shi ne almuribu kenan Allah ka tsare mu daga cikin muribai ka tsare mu daga cikin ainihin ainihin ai masu lubbul lubbi alfarma manzo Allah to wannan shi ne na'am babi da ke hanya kan shani in kari ga bayin Allah ya sahi kalbi ina idan ta fuzo bilanwari absari nam lubfi ذاك نعم كفته شيعيا وجل قد شرع خذ العكس نعم عليك أن تذكرهم بوصفهم لا تنزلهم واسبق بها وسوء لو أبصر الشيطان عند عدم نورا لك ساجدا وسلاما لكنما الأملاك ساجدين
في نوره مسلمين الحمد لله الذي أخرجنا من المريدين إلى ملائكنا نعم الحمد لله نعم
باب في babin النهي عن الإنكار da ke bayani akan jan kunni da gargadi akan inkari ga bayan Allah Allah ka sanya wa a cikin su Mm, na'am
إذا رأيت أولياء idza ra'ata awliya Allah in ka Allah ya baka idan ganin waliyan Allah to ta yala ka gansu ta hanyar labarin wasunka suka fara ce maka wannan waliyi ne wannan waliyi ne domin in kana da idan ganin ai ba maganar inkari to baka da idan gani ka gani da ganin waninka ne ko ka ji da jin waninka ko ka labartu da labarin waninka ko ba haka wani to daga lokacin da ainihin aka fara ka fara ji an ce wane wali ne wane wali ne har ka iya ganin sa ko ka ji labarin sa ko da ba gashi da daniyar ka ba jin labarin sa kaman ka gan shi ne ko ko ba haka bane au fi'ilihim ko au fi'ilahum ko kaga aikin su aka ce maka sun yi kaza sun yi kaza daga cikin irin ayyukan su dai na karamomin su da abubuwan wanda ke eh Allah ta'ala ke horewa a hannun su aw qaulahum ko kaji zantattukan su sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza daga cikin irin zantattukan su wanda zaka ji wani hankalin shi bai iya karba ba saboda ko dan ya wuce hankalin shi ko kuma hankalin shi bai kai wajen ba ko abu ne kama da haka ya sahi ya kai dan uwa faɗakakke rabkanan ne to ga shawara mm, na'am فانظرهم بعقلك القلبي na'am لا تنظر بعقلك النفسي to idan ka tashi kallon wannan magana ga shawarar da zan baka karka kalle su da hankalin waje kalle su da hankalin ciki dan yana da hankula guda biyu yana da idandina guda biyu yana da ji guda biyu yana da jini guda biyu ina fata mun gane yana da rai guda biyu ma ko ba haka bane yana da jiki guda biyu duk tsari yana da wannan akwai jikin duhu akwai jikin haske ko jikin duhu shine wannan sekal din jikin haske shine ruhinka jin ainihin eh, ganin waje ganin wannan shine gani madi na wannan na kwakwan na kwayar ido ganin ciki shine basira wannan kuma basru ina fata mun gane shi ma jin akwai jin ciki ka ji da kullun basira ko ba ka washe jin cewa ba ka ji da kullun basira ma'ana kunnin ciki kunnin hankali kunnin ruhi idan hankali idan ruhi ka gani da idan zuciyarka shine idan basira ba idan gulugulu ba to daga lokacin da aka ce maka wane wali ne wane wali ne ko ka ji labarin wane wali ne wane wali ne to fanzurhumu bi aqlikal qalbi in ka tashi kallon su ka kalle su da idan ka na zuci shine basira kenan karka gan su la tanziran bi aqlikal nafsi karka kalle su da hankalinka ko da tunaninka na nafsu na ordinary mutuntaka shi hankali na nafsu yana gwada abubuwa guda biyar ne in ya shallake su to ya fi karfin shi na fata mun gane shi kuma lamarin wulaya biyu ya shallake biyar din idan za ka iya taɓa abu to hankalinka zai iya idirakin ƙoƙarin gano maka shi in za ka iya ɗanɗana abu da harshe to hankalinka zai iya idirakin gano shi in za ka iya ganin abu da ido gulu-gulu hankalinka zai idrakin ya kurin ya gano shi in za ka iya dan shakan shi da hanci hankalinka zai iya ainihin gano maka shi haka idan ainihin za ka iya jin shi da kunni to hankalinka zai idraki wannan shine khawasul khamsati to idan abu ya tsallake khawasul khamsati to ya fi karfin hankali ordinary mutuntaka to yanzu kuma sai dai hankalin ciki to shi kuma matsalar shine an ba karfi da yawa to yana daga cikin shawar kalam shawar Ibrahim a wasikar da makaranta a wasikar goron sallah ko ya ce na daga cikin baiwa da Allah ta'ala yake ba da ita kyauta ga waɗanda yake so shi ne ba su kyautar hankali Allah zai ba da hankali sai ga wanda yake so na fata mun gani to dan har an baka hasken hankali mai kyau to zai zai haske ne mai karfi zai tantance maka ainihin tauhidi zai tantance maka ma'arifa zai tantance maka taslimi da Allah zai tantance maka fawwala ma Allah komai duk hankalin da bai je wannan wajen ba to hankalin dabbobi ne na fata mun gane hankalin dabbobi ne to kyautan imani kyautan hankali kyautan sayar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kyautan taslimi wa bayin Allah duka sai da hankali shi wannan hankalin hankalin nuri na ciki na arruhi din nan shi ke tantance wadannan abubuwa idan ba ka yi shi kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu sai zama wani irin wani to idan ka ji an ce kaza kana ganin hankalinka na waje bai dauka ba sai ka ce to ya fi karfin hankali na ne na waje da ka na sallama shi wa hankali shi ko da ban gane ba shi kiran ka zo na lafiya ko da ban gane ba na yadda wani bawan Allah ne mutumin kirki ne saboda an yadda akwai bawan Allah mutanen kirki akwai ma ko da ma ordinarin karatu kasa kasa akwai al'ulama wa rasatul anbiya'i tunda ku akwai malamai magada annabawa kai ka san gadon annabawa ai hawa hawa ne ko gadon gado ne akwai gadon ciki akwai gadon waje kai ka san wanda yayi gadon ciki bai kama da wanda yayi gadon waje ba ko ba ka ba ko ya sallah ko ya azumi ko ya zakka ko ya haji a zahirin gabai gadon waje ne koya ruhin imani da ɗaura mutum da irshadi wannan gadon ciki shine wada'iyan ila Allah bi iznihi wasirajan munira wannan izinin duk wanda ba a masa shi ba bai isa kira a kira ba eh shine wada'iyan ila Allah bi iznihi din Shiru Ibrahim sallallahu kara masa yadda Allah ya shi kwanaki yana wani lacca yake wani bayani yake cewa abin da yasa girman ilimi bai sa a dafa a dafu rashin izini eh ba tsanani ba girman karatu ne ko girman ilimi ya sa ka rike mutum shirutu ba zai iya yiwa ma mutum ba malami bane yana da takaituwa ilimi yana takaituwa karatu amma idan yana da wannan ja'in Allah bi iznihi din to sai ka gashi da sun da mutane da yawan ga mutanen jirgin zaman Allah ai kololuwar ilimi menene hidaya kololuwar ibada da ake nema rushudu ake nema ilimi ya ba ka hidaya ibada ta baka rushud in ba ka in aka samu aka san haka to an samu matsala to wannan izini din su ce irshadi kenan annabi sa annabi da a ce zallan ilimi na kai mutum wannan to da wanda ya fi cancanta su kasance haka annabawa ne amma banda zai baka mamaki sai ga annabi Musa ya zo yana roƙon a shiratar da misal ala hal attajuka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda da ya ce mimma ullimta hudan ba eh saboda shi imamul hidaya ne shine annabin zamanin kuma mursali kuma ulul azam saboda duk hidaya tana hannunsa da abun ma da yasa da Allah ya tambaye shi wai kowa karatu yace shi kenan dai kalla ba dai kalla ba duk da kire wannan ishara ce ake so a ba mu mutane rumuz da na ilimi Allah ta ce oke to ka san karatun waje akwai karatun ciki bar a tura ka wani ya daura ka hanya ka gana akwai sauran aiki ai dalilin kora shi wurin hidar kenan Allah da yake ya iya gwale gwale sai bai tura shi wurin annabi da ya fi shi ba sai tura shi wajen waliyi walin da bai taba jin labarin shi ba a wurin Allah ya ji labarin shi a wurin Allah ya ji inda yake a wurin Allah ya fara jin kala a wurin Allah ya ji ya ji wa allamnahu min ladunna ilma dukka daga wurin Allah duk duniyar ba wanda ya san shi a lokaci aka karatu aka jijiki ko ba haka ba to wannan shine shine rushdu to rushdu sai ai sai da izini khasi shi kuma hidaya izini amini saboda duka sauran wasu abubuwa na shaitan hankali shaitan tunani sanin tauhidin alwujud Allah ɗaya ne kaza kaza dukkan wannan hidaya ce duka malamin ya karatu yana da tadlili mai kyau da harshe da basira na shi da gwargwaron yawa ne duk zai iya amma rushidu shine taskiya wankin zuciya samun ma'arifa rike bayan Allah su kai duk ainihin wankin hankali to wannan sai da izini khasi shine wancan aikin shi ina fata mun gane to idan ka ga irin waɗannan bayan Allah misali in Allah ya sa misali mutum ya san da irin wannan aikin ya san da annabawa sun fitar wannan to ya san dole wura sannan da annabi ya faɗa to dole akwai ta akwai kuma su ita saboda idan wasu sun gaji waje to wasu akwai masu gadin ciki wannan alal aqall taslimin da mutum zai samu kenan ko da ta wannan hadisi sannan kuma yaqini na biyu shi da kai yaqini Allah bai taɓa barin al'umma annabi zabar gada ba bai taɓa yiwa ba li kulli qaumin hadi dukkan mutanen da ka gani har za a yi mutane ɗari to Allah ta'ala ya alƙawari ya ba su wani ziyartu fi ilahumul qiyamah saraka Allah zai iya sa wakilan Allah masu aikin Allah a gidanku eh amma saboda hujibul lubsi yawa kar hada baka hajib hujibatul lubsi sai a samu matsala in ka gwada da hankali ordinary ko da ko kai karatun ba ordinary ba sai a samu matsala suka kalle shi da kai sai kila tunanin ka sai ya kai kaza sai an kai kaza sai ba ruwan Allah ah idan da sharadin sai an kai kaza ne sai ka ce mana kai baban ka yaje ka sai ka lako ka ce a kai karuna kake so ya yaje ka ko a Najeriya ka ce ainihin Aminu Dogo kake zuwa je ka in kai dan kuɗi ne ko ba ka bane ko ka ce ainihin dan gwata je ka inda zaɓin kanka ne ko ba ka bane idan kai dan kuma kai dan duniya ne sai ka ce a dan sarauta ne sai ka ce to sarkin Kano ya je ka a Najeriya ce ko in kuma kai dan jin sulɗa ne sai ka ce sarkin musulmi ya je ka alal misali amma kai kawai dan kanka ne kawai ka kai kai dan wane ne kana da zaɓi ba ka da shi to shi ma irin waɗannan harkoki na wulaya harkoki na ilimi harkoki na ilimi na haifi ba ruwan Allah da shawara da wani ba ruwan Allah da cancanta wai ko sai abin da kai ka ga ba ruwan Allah ba ruwan Allah haka in Allah ya ga dama wani ya bashi ilimi wadatacce Allah ga dama ya ta ya samu waliyai kashifai har kujerun qurbaniya sun taka kuma ummiyai kware kware kuwa ummiyai ne sosai ba su iya karanta komai kware kware da ba su karanta masa ba ba kuma wai karama ce ƙasa ba su iya ba ne ba su ba amma wallahi sun kai wulaya sun kai aparat a wulaya sosai a tarihi an sami irin waɗannan waliya ai ummiyai ne sosai amma sun kai aparat an samu ƙwaye ƙwarai kuwa so duka wasu abubuwa ne na Allah shi Allah fa'alu lima yurid ne ba ruwan shi eh ba ruwan shi biyan da ba su sa nan idan wani ina ga kuma mamu jilai da salif ne aka tambaye shi akan kallon me hukuncin zakka sai ce a karatun ko a karatun ko eh sai Muhammadu da Shibani ne nake jin ko ya tambaye shi fakihin zamanin ya tambaye shi shi kuma sufin zamanin akan kallon me zakka ce a karatun ko karatun sai ce a karatun ya so ki zakkan kala biyu ne ce kala biyu ne ma sai ce to a karatun mu sai ce sai ba shi nasibi misali kaza an zuciya kai kaza awaki kaza tumaki kaza kaza dai ba sai ce ina son wani sai ce ka karatun ku ba sai ce fal abdu wa ma malaka kullu fuli maulau eh wani nan sai ce kullu fuli sayyidi bawa da abin da mallaka duka na na ubangijin shi eh kito o kuma dai to kuma karatun kenan ba sai hakikanin zubanci ba Allah ya mulka shay'an wala tumlikuhu kaka wallaki komai karkon ya wallake ka in ce sai ka zo da lafiya to Allah kara musu yarda to yace cewa fanzurhum bi aqalkal qalbi ko ka kalle su da hankalinka na zuciya shine hasken basira da ilimin ka na basira la tanzurun bi aqalkal nafsi kar ka kalle su da hankalinka ainihin nafsu na fata mun gane kar ka kalle su da hankalinka na nafsu wanda zaka ga da awwa da fasul khamsa iya tunaninka kai sai kaza sai kaza duk ba ruwan su ga wannan idan aka samu haka kuma fa me zai biyo baya shi na izin shi na izin a wannan yayin ta fuzu bil anwari za ka rabota da hasashe in ka kalle su da hankalinka na zuci in ka kalle su da ainihin aqlakal qalbi hankalin zuci kai tasiri ka sallama ka ni kauya ko ka gane ko ba gane ba abin da gane ba ya fi karfin ka ne ba dole sai da yazo yanda kai kake so ba mun sha magana da mutane da yawa na kance musu ba sharadin walaya bane wai a ce wali bai sako ƙarya ne sharadin annabta ne ware kware kuwa sharadin annabta ne annabi masu ne amma walaya ba sharadi bane eh annabi ne faɗa nan da bakin shi ya rasulullah za samu mumini yana sabo yace yace yana yiwa za samu mumini yana dan kaza kaza yace yana yiwa har zina sadaka mai ai ya sa mumini yana zina ce eh zai yiwu yana zina amma lokacin da zai zina ba mumini bane in ya gama zanin ya sauka ya sauka a kujerun yana sai ya koma koda ji kuma yanda yake sharadi ɗaya ne yace za ka mumini yana ƙarya yace to kun ba zai yiwu ba saboda idza hadasa kaza ba dinnan shurudin nifaqin to shurudin nifaqi duka ba za ka samu mumini yana kai ba amma duk wanda ba waɗannan ba za ka samu mumini yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza sadaka halal akwai za duk wanda ya zama ba zai haka ba ai ya zama annabi shi ba kuma idan wilaya ta kai wilaya ne sai Allah ta'ala sai wan bawa alfarma sai a bashi hizza eh ba isma ba sai a bashi hizza dukkan abin da zai na kurakure Allah sai ya kare sai ya kame gabansa kai wa gaje gani har ka mutu ya ce ya zama mahfuzi kenan to sahabbai abin da Allah ke musu kenan su ma waliya afradu afradu na jaba na kai wani wani wali da abin da Allah ta'ala ke musu kenan saboda ka komai a maslaha da ma'amala ya ce husnul zanni billahi husnul zanni ibadillah saboda ka kota ta mu kowa ga sunan Allah ne ta mu kowa ga mutum kirki ne ka kota mu kowa ga ya ci ka daraja wurin Allah wannan shine mu kar ka darta kai yana aibata wani ko yana tuntuban ko yana tuhumar wani ko yana ganin wani kaza ko yana ganin wani bai kai ba dan bai cika sharadin ka ba wannan ba karamin bala'i bane ai sharadin ka ba sharadin Allah bane kuma hankula kai masu hankali kai kwano ne na gani kila duk sharaɗin da kake ganin kila kuma auren Allah dukkan ku ne yes sai ba komai sauki daga karkace don wani bai da kaza bai da kaza bai da kaza ko da a malamai na ordinary kare da karatun wani kace wai bai da nahu ko bai da balaga ko bai da kaza bai da mantiki bai da kaza kaza kaza ba sharaɗa bane auren Allah na wulaya ba sharaɗan wulaya bane auren Allah ba in Allah ya ga dama duk zai watsi da wannan zai zama yana wala ralin din kai kana wala dalin din kuma wallahi shine waliyi kuma wallahi shine waliyin baron Allah na fa to akwai abubuwa da da yawa gashi wasu iskalat haka haka to amma yawanci wannan tsakani da Allah yakan samu asali ne da kaman goguwan yanayi da goguwan zamani da kuma rashin rike hannu eh idan ake rashin dace mutum ya taso ba wanda ya rike hannunsa ko an riƙa ya kubuci to ana iya samun wannan matsalar ana iya samun wannan matsalar sai na biyu wani lokaci jiye-jiye yana kawo wannan matsala idan mutum bai da tamkini na hankali bai da tamkini na ma'arifa da ilmam to jiye-jiyen majalis barkatai ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan to in ba ya sa ba maimakon ya ƙara masa sani to sai rushe masa imani asalin fundamental ɗin da ake nema zuciya sai ya samu sai ya rushe sai ya bi waye fi zaƙin baki waye fi ruba waye fi kaza waye fi kaza duk shurudin da ake nema kuma kaidar ubangiji ai ba sharadi na shine sharadin ka ba sharadin ka shine sharadi na ba tumar da aka mashi wurin kenan eh a a Sudan aka ce shehu eh babanka mahaifinka shi baya mu'amala da sarakuna baya kaza baya kaza baya kaza baya gida baya baya mu'amala da gwamnati to kan kuma mun ga ka zo ba ina inkarin wulaci bane amma mun ga ka zo kaza kai kaza kai sarki sarkin Ghana abokinka ne arne sarkin Sudan abokinka ne sarkin Misra abokinka ne Jamal Abdullah sarkin Makka ma abokinka ne eh sarkin Najeriya ma lokacin zamanin gawan Arne shi ma abokinka kuma duk sarakuna da shugabannin kasa duk abokan ka kala kala sai ya ce fa walidi aini akhadha ful wara'u wa ala atlaqa min ilmi sai ce mahaifina wara'u ne ya daure shi ni kuma ilimi ne take da duniya after the show a sauƙaƙe amsa da shi Ibrahim Barke ka ga ba sharaɗin sannan sai ya ƙara ba misali ya ce sharaɗin shi Umaru mai sune shi eh ga mai mai tafsirin nan Imam Suyudi mai Imam Suyudi mai zalali ita sharaɗin zalali ne shine ya shiga halwa yana ganin Annabi ya kazatar amma almajirin sa muridin sa ya nemi ya masa dauki a fada an kama shi a gwamnatin Masar gwamnatin Misra ya ce idan ya fito sau ɗaya haɗu da hukuma shi kenan annabi zai da safiya zai daina zai daina ganin sa saka ba zai fito ba sai ya gama wannan aiki sai ce kai kuma kashi kana ganin disaster duniya sai ce shi su wuce sharaɗi shi da annabi shine wancan ni kuma ba wani tsakanin shari'a da manzo Allah to ya ga iya sarrafa kowane wali a mu'amalarsa da Allah akwai wasu nufƙaɗu ba mamaki idan ka shiga kila sharaɗin wannan shi kila shi a gidan masarautar zai mu'amalar sa kuma wallahi wali ne wallahi ba abin da za ta wallahi ba abin da za ta wallahi to da haka haka abu wannan na faɗaɗa mana ne saboda mu taka tsantsan kar ka fahimci ɗariƙa ko ka fahimci sufanci ko ka fahimci ilimi ko fahimci addini iya ukun basira ka kace kai dole su in kar ka yi haka in ka haka ka taƙaita abin mai faɗi eh ka buɗe kwakwalwarka ka zama wayayye irin shehu Ibrahim mu yan faida shehu ko ba haka bane saboda ka mu wayewa shehu ya kamata a gan mu da ita so waye shi kuma shehu mai faɗi ne dukkan abin da ka sani shi Ibrahim ya cika to daga an kafanci biyu da kyau zaka yi mu'amala ko da aljanni za ka iya kwana gida ɗaya da shedan dama kwana kwanan ko ba ko ba ka bare shedanin wanda da shedani wallahi da shedan zai fito maka a shedanin sa kuru-kuru wallahi wallahi zaka rayu da shi kuma wallahi in dai ka san falsafar shi Ibrahim da ma'amalar shi Ibrahim wallahi zaka zama lafiya ba zai kice ka ba saboda sanin shi Ibrahim sai Ibrahim ya shi Ibrahim ya san duniya yanda ya kamata eh kuma ka san sanin duniya iya sanin shine sanin Allah iya sani domin duk tajalliyatu na Allah a cikin wannan Rabbul Masrikin walal bamba menene alimul ghaib wa shahadati ne alimul shahada take duniya alimul ghaib take lahira to shi Ibrahim ya san su Suraka ya san duniya da kyau, san lahira da kyau. Ya san Allah a tajalliyatu da mazahir nashi a duniya. Sannan ya san Allah tajalliyatu a cikin kauni na lahira da komai da komai. To gurgurdan sanin ka da irin wannan mu'amala to duk mu'amala da wa kake yi. Tambayi akwai bare ne? Babu. In ka ga abun tuma wa kake tuma? Eh? In ka kuma hakika ni marifan. Kamar ka gani. In ka ga abun tuma ka gane tuwa ka gani. Kanka ka gani. Kai ne laifin kuma kaga abun tuhuma kai na tuhum kai ne tuhuma kan da kake tuhuma almu'min almu'min min at akai ko ma ga wani to har haka abu na karshe wanda yafi komai hadari tunda ainihin babun abin da ke kan magana kenan shine kiyaye tuhumar magabata eh kowane mutum yana da magabacin shi misali a rayuwa kana da magabaci na farko shine uwa da uba daga lokacin da ka fara tuhumar uka da ubanka to sunan abin kakadi in dai abin da bai kamata tuhuma yanzu bane tsakanin kai da su bil walidaini kawai shi ke kaida karfi shi ne la datu li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq in dai kana so rayuwa ta albarka kuma komai da komai albarka ina jin haka ne ko to addini ma kana da irin waɗannan magabatan a dariƙa ma kana da irin wannan magabatan a faida ma a hadar isani kana da irin waɗannan magabatan tsakaninka da su ba maganar tuhuma yadda ka tsani waye gari ka ga babanka ne ya haife ka to kila haka ka waye gari ka ga wani kawai malamin ka ne ba kai kana da shi ba ko ka waye gari kana zuwa makarantar shi kuma ya karantar da kai ya gama da kai ya yi ga duk kuma inda zaka je da ilimi da karin sunan shi malam kuma sunan shi uba da an kidda an so ko kai ne shugaban ilimin kasar ka san ka dukusa gaban wani to ya riga ya haife ka ya gama gamawa da kai sannan sai misali sai baka dariƙa duk kuma inda ka je duniya duk inda ko shi yana nan a iya muqaddami muqayyadi ka kuma ka zama ka zama shehi ka zama muqaddami mutlaqi to alƙuran ka dawo kuma suka zo ku samu ta dole eh mana sur shi ya ce ka kwatan kwatan shi ne uba ya haifi ciyama ya gama mulki a lokal gamman ya zo kuma ya durƙusa sannu baba uba ya fi shugaban ƙasa ko ya gama mulki a ƙasa kuma ya zo durƙusa sannu baba uwa da uba ta haifi sarki ko in uwa ta haifi sarki ya gama mulki wa duniya ya zo sun koya mata kamar zai mata sajada ba ma gani zan sarakuna nan ba ga sun na gani ba ya ce ba zai durkusa mata ba mana ta fata muna gane to haka idan kana da shehi murabbi misali ya fi komai hadari ma akan dukkan wannan misalan misali sai kai a yanzu sharadin ka kai karatu kai ilimi ka faɗi da kai gijiyan wake wake kai gijiyan kasar da yake ana yayin waka kai gijiyan ma'arifan da ake yayin nan na wakan bumburutun nan kai ka ji Allah zaki kaman ganga misali kana ganin sai kana ganin kaman to shehin ka kaman ma fa bai kai ba saboda ko ba a yayin sayinka ko shinka Allah bai ɗaukaka shi ya zama duniya ta ji shi ba sai kana ganin to shi yanzu ƙasa ƙasa ne kai shehuwa ne ya kamata kai yayi la ilaha illallah idan kana neman asalin soka ba kai wuka ka samu wannan to ka gama a harka ɗari ka billahi azim ba laifi bane ke mu'amala da kowane shehu a ɗari ka tijaniya shobran ya ce fal murid jana kurrun muridi ba tijani ko ridani zai je wanda ya ga dama zai mamala da wanda ya ga dama zai ji karatu wanda ya ga dama amma da sharadi sharadin daga ran da ya ga kankantan sai shi na sakan to ya fado ya rinta to ka ga mun a darin da za su mu'amala da wasu shahanan barkatai musamman shahanan da suka yi shura za su mu'amala da irin wannan mu'amalar ka gaya mu ɗarin da za su je ba su ga kankantan shanan nasu ba idan misali shanan nasu ba irin wannan labarin suke ba kuna fahimta magana na kyau muna cin wannan haɗarin fa har na bada misali a ranar muhabarar mu ta gonar suna nake ka kwatan kwatan shi kwatan kwatan Allah ya babanka ne talaka sai Allah ya yan ubanka mai kuɗin gari in ce sanin dan wani sai ka ce kai ba dan jafi bane dan alaji ladu ne kai ba malam jafi ya ce ka ba alaji ladu ya ce ka saboda sunan babanka ma ba ka canza sunan babanka da izgili saboda kai kana ganin shi talaka ne bai kai ba na wanda suke jin kunyan a ce babansu ne wani eh na ga mutumin da in aka ce baban su wani sai ce a mai rubutun shan yaran gidansu ne wallahi billahi kuma mahaifinsa saboda renin arziki saboda Allah bai yi shi da kuɗi ba Allah bai yi shi ne ne ne abin nan ba to dan Allah ya sa ka waye gari ka tsinci kanka shehin ka ba shahararre ba shehin ka ba ka bai kai wani tunda da ya kyankyashe ka a azkaru sunan shi ubanka in har ka taka shi to ka take kanka mududu billahi kuma duk duniya wallahi lahira ba wanda yake maka iya maka abin da zai maka to da haihuwa dai to daya ce kuma ya haife ka kyas ya gama duk kuma mutsu mutsun ka shikenan an gama da kai kuma in kana ganin zaka canzu to sai dai ka koma kwai a alimul arwahi ka koma daga can alimul arwahi ran da aka yi arsu bi rabbikum din nan muka ce kalubala to daga kalubala ko babu ba a nan ne kowa duka arwahu kowa shiga cikin ruhin muraddinsa ba to sai dai ka koma wancan alimin shekara biliyan nawa kenan ko tiriliyan nawa sai ka canza uba daga ranar idan a cikin ranar ake iyaye rai a iyayen ruhin sun girma iyayen jiki da shekara biliyon su ne ko tiriliyon wannan ba wanda ya san adadi kuna fahimta ta sura ba a zuwa ubannin jikuna ba sai da aka a jikin adamu aka watsa mu alimu zari a bayansa kowa ya haɗi kowa amma ruhi shi tun almara wahi ne kuna fahimta na da kyau sura ta kamata mu lura da irin wannan nukudodi muna kan wannan gaban a yanzu ana taka zalal da yawa sura ka mu kiyaye Allah ya gyara mana alfarman manzo Allah sura ka hina idan tafuzu bila nawar summa takunu min zawil absar a wannan yayin zaka kasance daga cikin ainihin ma'abota hasashe summa takunu min zawil absar sannan zaka kasance daga cikin ma'abota ƙwayan hankula idan ka kalle shi da idan menene idan zuci muna fahimta wannan da kyau Allah ka gyara mana albarkar manzo Allah na'am mm wa in nazartahum idan ko ka kalle su bi aqalkan nafsi da hankalinka na nafsi na ordinary hankalinka mai kiyaye hawasul hamsan nan kadai to kad hujja hajbat ka hujbatul limsi to wannan hankalin zai maka hijabi zai suturce ka sutura ta duhu duhu bayan duhu duhu bayan za ka ta auna abubuwa da iya hawatsinka na kwakwalwarka iya shiriri ta ka iya hukanka kuma kullum bayan zai dinga komawa da kai Allah ka tsare mu li'anna za domin wannan hankalin na nafsi tufata wa adiya ainihin abin da yake iya ganewa bangaren sa shine al'ada abin da maji zai iya ganowa iya abin da zai ganowa shine wannan khawasul hamsa da muke magana wa zaka na amsa fatahu shari'a wancan kuma hankalin kalbu hankalin zuciya shi kuma ainihin abin da duk shari'a ta kyankyashe da lubbu shari'ati da kishru shari'ati da lubbu lubbu shari'ati to shi kuma shine idan kana kishru shari'ati kana maqamul islami in kana lubbu shari'ati kana maqamul imani in kana lubbu lubbu shari'ati kana maqamul ihsani to ya danganta da labbul din da kake to shi kuma wancan hankalin abin da zai dinga haska maka yana kin kishe maka kenan gwargwadon labbul din ka gwargwadon matsayinka na fata mun gane shi zai baka karfin yakinin ka karfin taslimin ka karfin tasdiqin ka karfin duk abin da ainihin karfin duk abin da kake da shi gurgurdan karfin abin da zai karfafa maka na fata mun gane karfin muhabba karfin tasbiki karfin taslimi karfin ladabi da karfin hidima na fata mun gane wannan Allah ka samu dace na'am mawafaq al'adati duk abin da ya dace da al'ada abin da ya shafi al'ada na mu'amala yau da gobe na mutuntaka to jinnin nan wannan kuma rundunar nafsu ne abinda nafsu za ta yi hararo maka mun san ne ɗabi'a ta ko mun san ɗabi'a ta na ita alhawa alhawasi zahira abinda nafsu kawai ta iya ganewa take iya tafiya da shi duk abin da ba wannan layin ba to ba ruwanta to duk abin da ya shafi al'ada to alhawasi zahira ne ji ne ganin ciki ganin waje kai tabawan waje shakan waje ɗanɗanon waje ganin waje jin waje shikenan abin da ya saba waɗannan to ya bi karfin nafsu wa dundul qalbi shar'u hujji hujji da aksi shi kuma rundunar kalbu hasken kalbu da hasken zuciya shar'un shi kuma hasken shari'a shi ke gano wannan shi ma hasken shari'a alama rati da hako ko kishir shari'ati ko lubbu shari'ati ko lubbu lubbu shari'ati kamar da muke magana muqamul islami ko muqamul imani ko muqamul insani yace shi khuzbil aksi riki magana nan da opposition da akasi of in ikako wannan hagu ne wannan dama ne wannan duhu ne wannan haske ne wannan sama ne wannan ƙasa ne wannan duniya ne wannan lahira ne wannan shirya ne wannan fata ne wannan al'ada ne wannan kuma ruhi ina fata mun gani to haka abin yake tafiya na'am alayka an tanzurahum bi wasfihim Mm.
tanzuran wa fa yawsuhum alayka na hore ka an tanzurahum ka kalle su bi wasfihim da siffar su wanda Allah ta'ala ya subhanahu wa ta'ala inna awliya illahi la khawfun alaihim wa lahum yahzan alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra ko ba haka bane suna da takawa siffar takawa suna da ainihin ba su da khawf a rayuwar duniya da mu- sannan ba su da bakin cikin tashi alƙiyama sannan kuma suna da tsoron Allah sannan kuma ba suna da ma karamomi wannan sune sifofin su wanda Allah karara alqur'ani ya ambata kuma kai ka san duk wanda Allah ta'ala ba shi wannan sifan to in ana in an ce ka dafa Qur'ani ka rantsa ga dan aljanna a duniya to wannan zaka ga ma dole to shi ne sai sifofin aljanna dole a duniya da lahira gaba ki da wanda ake biye da tsoro a duniya kuma ran alƙiyama biye da bakin ciki to kuma da Allah ne ya rage lahiri kenan wanda ake siffar shi ta kwace duniya da lahira ne kuma abin damuwa ciki wanda ake har ma yana da takrima daga Allah Allah ta'ala lahumul bushra aka ce karama ce ko a ruya saliha yara lahu au yara yaral mar'a au yura lahu ko a wani fassarin wani hadisi duka wannan shi ne karamomi suraka ka kalle fito da wannan siffar da Allah ta'ala ya gaya musu la tanzurun wasfaka hiya wasfuhum kar ka kalli siffar ka fa ita ce siffar su. kul kar kai haka an kai haka zaka dawo da su matsayinka ne zaka dinga tawfiya ɗinka kullum da su da kanka da su ne to ana samu haka kuma an samu matsala Mm, Allah ka tsare mu ai halin ka ɗaya da na shugaban ƙasa kunnun ku ɗaya idan ku ɗaya kila ma idan ka yafi nashi ƙarfi kila kaza kila kaza kaza da sauransu amma ka dangwale su mana a kan tara musu mari yadda ake kan tara masa wani zai yiwu gwamnatin duniya kenan yana da wasu hasa'isu ko yayin da yake tafi ba shi da yake tafiya ba ne da yayi body zai motoci rin dumanin dama waye mutu waye tashi security cin shi shan shi gidan shi tafiye shi wannan khasa'isi ne na duniya ko shi kuma a hadar Allah sai aka sai haka ga waliyan Allah waliyin duniya ya samu wani saboda in ka kalli siffar ka ta zahiri shine siffar shugaban kasa Najeriya ba kai karya ba amma siffar ka ta suriki shine siffar sa to Allah shi ma haka yake da waliyansa saboda in siffar ku ta zahiri ɗaya ne to siffar ku ta baɗi ba ɗaya bane ruhin ku da mu'amalar ku da Allah ba ɗaya bane saboda karka kalli siffarka ta waje tace siffarsa ta waje karka kalli siffarka ta ciki tace siffarsa ta ciki na'am law absara ash-shaytanu illa alama Mhm.
laqara sajidan wa sajidan lo absarar shedana yanda adamu nuran abin da zai baka mamaki da a ce shedan ya kalli wannan hasken da ke tare da annabi adamu shine hasken maulana rasulullahi to ai la da'a da tuni ya bi sajidan yayi sajidan nan da aka ce fasjudu li adama din nan fasajadu malaikatu na illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin to da yayi wannan sujada da a ce ya kalli wani haske na Maulana alaihi salatu wassalam wa salama da tun ya mika waya wa annabi Adam ya mika masa waya ya ji shi ya san ya ci shi bare ta ala khairin minhu ba bare faɗa haka ba to kaga kenan me yasa shine ainihin kalbun nafsi shine ya masa hijabi ya kasa gano wannan hasken wanda ke cikin annabi Adam alaihi salatu wassalam ma malaiku tun da su ba su da wannan nafsi kaga sun gano sun mika waya shine na'am lakin bal amlahu sajidan dina yajrihi muslimin yace lakina mun amlaku yace amma abin da zai baka mamaki su malakun Allah sajidi na sun sun yi sajada sun yi kauye la nazal nurihi saboda kallon wannan haske na Maulana Rasulullahi wanda ke cin Annabi Adam musulmi na sun sun yi kauye sun yi sajada sun yarda Annabi Adam ya ci su tunda sun durkusa sun gaishe shi kuma ya zama malamin sa ya karantar da su na alhamdulillahi alladhi akhraja al-mu'minina ila min aiqana alhamdulillah wadata da daga Allah alladhi akhrajana wanda ya fitar da mu minal muridina daga cikin masu shakka da kokonto akan sha'anin waliyan Allah ila man aiqana ya sanya mu a cikin masu yaqini da kankancewa a cikin sha'anin bayan Allah Allah mun gode maka da ka sa mu a ciki ba ma shakka duk wani abu na bayan Allah na waliyan Allah Allah mun sallama Allah ka kara mana yaqini da sallama alfarman maulan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farman maulana shi Ahmad Tijani sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim radiyallahu anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق ولقى ما سبقنا صلاة العج والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى قدري وانقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله ما كم بقى؟ نعم